بشرف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء biyu ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba idan ba manta ba karatunmu na ƙarshen wata na akamun janairu mun tsaya darasi na talatin da shida za mu tashi darasi na talatin da bakwai shafi na ɗari da sittin da tara za mu tashi inda ma da yake hassani na biyu nan za mu tashi a cikin addabin wata wazi a hoko yana da alaƙa da binne mutum da abin da yake da alaƙa da shi shi muka fara malik ya na ali radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake lamma tuwfiya abu dalibi lokacin da Abu Dalib bakwa Annabi alaihi salatu wassalam ya rasu a taitu Nabi sallallahu alaihi wasallam na je gurin Annabi tira da aminci Allah ya tabbata gare shi fa kuntu sai nace inna ammaka shaykha bani hakika wannan babban naka dattijan nan da yake wato wanda yake baya kan tafari in ka kalli wannan kalmar shine sayyidina Ali ya zo ya barci rasuwar mahaifinsa domin abu dalib mahaifinsa ne da ya tashi ga annabi alaihi salatu wasalam da yace inna ammaka shaykha bal kadimada wannan babban naka da baya kan tafarki ya bar duniya ya mutu fa mani wali wai zai binne shi sai na da yazo tambaya annabi alaihi salatu wasalam wa zai binne shi fa kala da yake idza habba wali yace je kaka binne shi idza habba fawarihi sai kaka binne shi annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa an baina ali sai kaka binne shi tun malaki hudid shay'an sannan kada kai komai a taka ajiya ne har sai ka zo mu bayan ka binne shi din ka dawo mu kada ka yi kai da komai kaga anan magana da muke yi shine tunda wa ba wato ba ba musuluntar da abu talib ba duk da alaƙar da da annabi don me yasa za a musuluntar da elizabeth don dalili ko ba haka bane domin abu talib babba ne na annabi alaihi salatu wassalam to bari ku ji me ma da yake sai yace tun malakiyo da sai an hata ta addini fa kada sai yace innahu ma ta mushrikan yace ai ya muke yana mushriki kaje lamba ta biyu a kasa ka gani ma da yace hada sarihun wannan karare yake nuna cewa shi anna aba dalibin ma ta kafiran mushrikan to abu dalib kamar da zaka wani dabi da yake yawa a tunal madalib ko ni ina da kofi wai fi na jati abi dalib yana nan da zaka ga amma ba zaka ji me ibnu hajar yake zuwa yake da rubutu sai yace wa fil babi hadithun kathira ababun wato akan wannan babu akwai hadisi masu yawa mina hadithu sa'id bin habil المتقدم في المسألة ستون يتي دنگن دا مسألة ستين مسألة ستين تقوم أبوي حديث سيد بن الحزم wanda ya gabata wa kan kalar hadin fi jarhi lahu lokacin da ya hadin ibn hadin ya zo ne masa jarhi sai ce wa waqaftu ala juz'in jama'ahu ba'd ahli rabbi yace na ci karo da wani littafi juz'i guda wanda MPR ne suka rubuta shi masu zaki Abubakar da Umar an fahimta shi ne ahalin rabbi an rabbi shi ne rafida yake sun rubuta shi aksara biyu min al ahadith al wahiya sun kawo hadisai marasa kyau da yawa a ciki mutane na zo da kulojin nuna muku littafin sai ce addalata ala islami abi dalib wanda suke ta nuna cewa abu dalib ya musulunta da karfin da ya kawo wala ya zuwa min zalika shay'un ibnu hajar yace ba ɗaya da ya inganta ko ɗaya wabillahi tawfiq muna neman gamdakatar a gurin Allah wa qad lakhastu zalika fi tarbi wa ta'ri zalik min kitabil isaba yace na na tace ma maganganun a cikin littafi na da nake kiransa wato al isaba fi tamyiz sahaba karkashin tarjama sai na ali ya yi bayani sosai har wato daukar kalmar da suke na cewa sai an aka ce aliyu zai ce kan raba lahu wajen hau har ita sai da ya yi a kai ka san mai hikimar su ka kalma ce mai kyau amma hikimar faɗar shi ne don su zaki abubakar da umar cewa wai abubakar da umar sun taɓa bautar gunki sai na ali bai taɓa yi ba a to dai wannan ne yake sa a gaya wa mutum saboda bai taɓa bautar gunki wala ce karamar lahu wa ja'u me yasa kuka kiwon da sai na ali kadai ai da da ko irin sa Abdullahi dan Zubair da su a musulunci ma aka yi su Allah ya sa kun gane su a musulunci domin sa ba ku ga yaro kaga abu akwai saurayi akwai saurayi karara shi Abdullahi dan Zubair a musulunci aka yi shi dan sa so da haka kaga ba da manufa suke faɗarta gaba ɗaya Allah ya jakkar sahabbai ya radiyallahu anhum wa radu an duk Allah ya yarda kuma yaban da Allah ya yafi naku saboda haka shi yake bukata kun ga yadda mun biya lamba ta biya a kasa ko ali yace fa waraitu sai na ali yace sai na binne sun ma sai ki sannan na zo na zo wa annabi alaihi salatu wasalam qala bi da sai annabi yace zai da ki idza faqta faqta fi to tafi kai wanka ina so ku gane kalmar da yaje binne ma ya gunta ya dawo sai annabi yace to tafi kai wanka aka yi cewa in malato ji sai ana ta ta tiya ne kada kai ko mai kada ka fara da komai sai ka zo mu ali ji fakta sarki na je mai wanka sun ma dai duhu na dawo ali ji fada ali da awazin sai annabi ya mun wata addu'o'i ma ya zuhuri annani da umurun na'am wa suda yace wato ba zai ba zai yi farin ciki ba wato addu'o'in yadda suka faranta mun ya fi a ce an ba ni jajayen raƙuma da garkensa gaba ɗaya wato addu'ar ta fi maddaɗi biye da a ba ni jajayen raƙuma da garkensa gaba ɗayan saboda annabi ya mana addu'a wa kana aliyu ne za ka sanar mai da ikka sala kun ga hukunci ya fita daga ranar sai na ali sai kasance in dai yi wa mamaci wanka in ya kawo gawa ya mata wanka ba iya kowace iri to sai ya yi wanka wanka kuma irin wannan kuzan aka faɗa kai tsaye duk wanka da wankan wankan gawa da wankan janaba da wankan biki da wankan duka wanka da ake magana wankan shiga musulunci abin da yake bambanta su kawai niyya duk iri ɗaya niyya ce kawai da zaka shiga wankan me yake cewa mai miƙati wanda zai je umara ko aikin haji duk iri ɗaya ne zai bambanta su kawai niyya duk wani wanka da zaka ji an yi bayani a musulunci ne ba na al'ada ba to duk iri ɗaya ne bambanci su kawai niyya an bayyana da kyau ko to shi ne ma da yake wa kana aliyu ne za ka sanar mai ita ita sana sai na ya kasance idan ya wanke gawa to yana yana wanka na'am akhrajahu ahmad وابنه في زوال المسند من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال في كل سنة وسنده صحيح الباني في سنة في سنة حديث إنجلتين وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي جاء وأن اللمبوبون وأحمد وأحمد أيضا من طريق أبي إسحاق سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه yace naji naji yace dan ka yana zantar da hadisin irin wato yana ya kawo hadisin kwatan kwatin sa na hawa hushi ne ya kawo da kalmomi masu ma'ana iri daya wannan ya ce wajibun wannan ya ce fardun misali shine na hawa ni tana ko kowa ya ce wajibu bambanci na hawa da mitlahu shine aka ce wani ya kawo mitlahu shine kwabo da kwabo da ma'ana da lafazi amma mutilahu kuwa mutilahu kuwa ma'ana ce ɗaya lafazi ya ja wamba wannan ya ce na sassari wannan ya ce kwamfarsai a duk ma'ana su ɗaya ko synonyms ne amma ba kalma ɗaya ba to shi ne na hawa mutilahu kuwa kobo da kobo synonyms an fahimta da kyau ko kobo da kobo ka ce kwamfarsai ni ma na ce kwamfarsai amma mutilahu na hawa kuwa ka ce kwamfarsai na ce na sassari adadin ma'ana ɗaya ce shi ne ya kamata a rike wannan ga ɗaliban hadisi to shi ne malai yake gaya mana cewa wa ziyadatu li amal illa thaniya fa lin nasai karar da aka yi imam ahmad ne a musnad nasa amma banda ƙari na biyu imam nasai ne mun ta faɗa cewa ƙari in ka gaji in bracket ake sai bin kautai mun yi wannan tun a farkon karatu wani sinadu sai yi wani aizan isnadin mai kyau ne rijalu kullum thiqat gaba ɗaya mazajen hadisin na isnadin duk amintattu ne rijalun sahihai ne kai mazajen bukari da muslim ne ba gairu laji ya tafi na ka abban da laji a ɗan ka a ƙarin aiki ne fi tikar imamul injini ya fada ya fada a cikin tikar ya ce kofiyun tajiriyun tikatu wane mutum ɗan kufa ne tabi'i ne kuma amintacce ne kaga hadisi ya jaye wa amma kaulin nawawi ko nawawi ko nawawi ilmajmu' a cikin kitabun al-majmu' cewa rawawa abu dawud da gairu wa isnadu da'ibun fa huwa madud yace wannan magana da zamu ji da ita imamu nawawi ji a a cikin al-majmu' ya ji hadisin da'ibi amma ba la yace a ba da'ibi bane wala nadri wajahu wa mutum da mai dogara ba illa an yuri da annahu min ruwayati abi ishaq sai dai wata yana nufin ai saboda ya zo ne daga ruwayar abu ishaq sai ce wa huwa tabi'i shine abu ishaq tabi'i fa innahu kana tagayyara lamma kabira cewa ya canja na lokacin da ya girma kun san akwai wanda in kuna karanta rijal aka zo bayanin sai a ce wani ya yi ruwaya a gurin malam wani sai a ce daga yau zuwa yake a ce tun daga 1980 zuwa 2000 to sai su wanda suka dan tarihi sai a ce to a lokacin ana karban maganar sa domin lokacin tsuba da rikita shi ba amma daga 2001 zuwa 20 2020 sai a ce ba za a karbi zancen sa domin lokacin lokacin ya tsuba ya rikice kun fahimta to shi ne bayanin da suke yi hatta wannan bayanan fa sai da malamai suke wallahi yanzu mutum malamin hadisi kana fara bayani da ka dauko maganar tiryan tiryan idan ka ce ka karɓo ka yi ruwaya a gurin malam wani yana kallon shekarun ka sai ga kai yan 2020 ne yan 2000 ne to kawai zai ce a lokacin da ya karɓo ruwaya a gurin malam wani ai ya rike in ba dan 2000 bane kai dan na ji ake wani abu ne sabon to zai karɓi ruwaya ka talib alim domin ya san lokacin da ya karɓa lokacin malamin yana kan ganiyarsa haddasa da karfin da birkitin tsufa bai kama shi ba ko kuma a yi wata rashin lafiya da ta rikita shi ba da ko wanda suka yi rashin lafiya ko da ya faɗo daga doki ya daina kaza ko kuma shekaru suka yi yawa zai ce to daga lokacin an dawo a lisan layi ba za a ƙara karɓa ba ko kuma duk wanda ya karɓo to sai a yi mata lambar da za'ibi kun fahimta da kyau ko to za a ga hata da wayannan sai a ce idan ka kawo ruwayewa sai a ce wato ta farko ko ta ƙarshe ko a ce magana ta farko ko ta biyu dan a kare magana annaba ne sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a gaya ba ƙarya ba domin suna gudun cewa annabi ƙarya man kazaba alayya muta'ammidan balayta bawa baqa'adun min an-nar surun fiqidi a ce annabi ya ce kuma bai faɗa ba to shine ma ne yake gaya mana nan cewa um to sai ce fa in kana hada bal jawabu min wajhaini in ku haka ne ki za mu ba da amsa ta bangare biyu in ji malam al-awwal ta farko annahu min riwayati Sufyan al-Thawri anhu to ka sani cewa amsa za a bayar cewa akan shine abin da ake kira ba fa boko ne suka fara furubin ba duk wanda ya tsini shi za mu ke gaya muku malaman addini ba sun ci yaki da jahilci ba da yaki da jahilci wanda ya karanta boko ya kure ta kuma bai san Allah ba shine in ya dawo yanzu zai karanta adibin bawo shine yake yaki da jahilci amma wanda ya san Allah ba shi yake yaki da jahilci ba eh alaran ba yanzu ya rubuta qur'ani wajen ya kowa boko zai yi shahuci zai ta yaka zai da zai ta a wallahi tintini ya yi da yi tintini kun fahimta da kyau ko yawa wanda ya san emiratis bai iya daga alamtar kai ba zuwa nasu da yanzu ya koma koya shine yake yaki da jahilci kuma Allah ya ce bake shi kamar yadda na ba ku misalin dan godiyo ko da Abdullahi na gondi tafiyar su yawo yawon musuluntarwa a ko kuma wa'azantarwa a garuruwan Fulani saboda haka wanda ya koma zai karanta addini bai makara ba wanda ya makara shi ne wanda ya ci koma ya karanta addinin kuma ya ji shekara 60 bai kuma san ilu 60 ba ba kuma naira 60 an an yi jirin biyo ke ba ilu 60 ba wato naira 60 ga haba ai abin yayi yawa yayi yawa to wannan shi ne abin da malai yake gaya mana to shi ne malai yake cewa to wa huwa min min min asbatin nasi fi kama fi tahdid shi ne mafi tabbatuwar mutane akan wannan ruwaya kamar yadda ya zo a cikin tahdid asali annahu lam yatafarrad bi abin nufi a wanda suke ruwaya to ba wanda ya fi wannan kwari na biyu annahu lam yatafarrad bi cewa ba wanda ya kaɗaita da hadisin ban ja a min al-tariq al-ula kama sabaka wata abin nufi annahu lam yatafarrad bi kaɗai yake ban da hadisin ba baki kaɗai gawo hadisi ma hadisi ne mashhuri bal da min al-tariq al-ula kama sabaka ya zo ta ɗaya hanyar ma kamar yadda ya gabata ta hanyar farko din wa ka annan nawawi rahimahullahu ta'ala lai shi alaiha kai ka ce imamu nawawi Allah ya masa rahama bi sun kai da wannan ruwaya ko wacce ruwaya aw lam yastahbirha ko kuma bata fa ka duba girmamawa ko kuma bai tuno ta ba istihzari shine tuno abu bai tuno ba lokacin da yake magana حين تكلم على الحديث لوقت اللي يجي وكان على حديث ولعله اعتمد في تبعيده على البيهقي ولئن هذا غرد rauna na shi ne a ga wato rauna na shi ne imamul bayhaqi ne a cikin sunan bayhaqi din sa fa kad kana da hadin fi talqis imamul hadis ibn hajar ya bala a cikin talqisul hadis littafin da Dr. Sani ya aiki mujalladi nawa hudu da bai lokacin nan ba amma yanzu ya zo yana ana iya zamu sai dai tsada so da haka sai ce ba da na ajawu da Ahmad bayan ya daga hadisin ya kai shi zuwa ga Imam Ahmad wa abi Dawud wannan sai wa ibn abi Shayba wa abi Ya'la wal Bazzar wal Bayhaqi min tariq abi Ishaq wannan ba duk karatun bayanin malaman hadisi ai wa madaru kalam al Bayhaqi to abinda Imam Bayhaqi ya dogara da shi ne madara madogaran imamu al-bayhaqi kuwa ala annahu da'ifun da cewa da'ifi ne sai ce wala ya tabayyana wajhu da'fi bai bayyana fuskar da yake da raunin ba wa kad qala rafi imam rafi yace innahu hadithun sabitun mashhur da ka dama ka ji hadisi ne tabbatacce mashhuri ba ta hanya da ya karawaice shi ba ai da ma kullum rayin bihi ma yulma bi dan adam kare yake ita goma ba qala zalika fi amanihi ya faɗa cikin littafin da yake imla'i shine amali akwai littafin da yake imla'i dictation wa azahu fil fati ya daga hadisin a cikin fatahul bari ibn khuzaimah aidan wa ibn jarud na al-muntaka ta ibn jarud kin fa'idatun fa'ida hadal hadisi aurada wal bayhaqi fi babi al-muslimu yuqtalu ko yaqtilu za qarabati min al-mushrikina barku da min fiqhu cewa wa musulmi zai wanke dan uwansa na jini daga cikin mushrikai wa yatba'u janazatahu sannan ya raka shi wa yadbanu ya bunni shi wala yusalli alayhi amma ba zai masalla ba yanzu kana da dan uwa arme shi ya mutu Allah ya kiyaye idan ya mutu to zaka je ka kai mai wanka sannan kuma kai masa ne likabani abin ne kike an ce kawai lullube shi za a yi ko wa yadbanu ya bunni shi wala yusalli alayhi ba sallah shi ma za ka je kai shi don kai wa mutane wari an fahimta da kyau ko yawwa wa an ta tara yace kai mai karatu kana gani cewa annahu laysa bil hadisi ma ma wato ma tarjama lahu min al-ittisal hadisin da wato hadisin da muka biya babu wani abu da yazo yana tarjama cewa lallai za a yi wanka an fahimta da kyau ko cewa idan mutum ya je wanke zai yi wanka amma imamu al-hafiz yace ta'alikan ala kalami yana mai ta'aliki akan zancen da ya kawo wancan da aka kawo na sama cewa al-muslimu yasilu za qarabatihi min al-mushrikin wa yatba'u janazatahu wa yadfanuhu wa la yusalla alayhi ma la yasifu taurara ka ji inji wani hajar tambihun fadakarwa ne ta fi shehun min turuki hadar hadisi tasrihu bi annahu gasalahu duk hanyoyin hadisin da aka kawo da malam ya zo yace idan ka sami dan uwanka na jini ya mutu arni za ka yi mai wanka ka binne shi sannan kuma wato kai masa ne ba za ka yi masa ba yace babu hadisin da ya zo guda ɗaya yana nuna cewa sai ka yi wanka sai yace ne ka shehu min turki hada hadisi a tafsiri wanda ya fito karare yace bi annahu ga salahu cewa ya wanke shi ya wanke shi illa an yau kaza zalika min kauli babu wani hadisi da ya nuna ba kararar da aka gaya sai na ali cewa tafi idan ka kai ki ka dawo kar kai komai sai ka zo ka samu yace to babu wani hadisi da ya nuna ma cewa kararar sai na ali ya wanke abu talib shi wankansa aka yi ma bayani amma ba yi ma bayani akan cewa ya wanke shi ba illa an yi kaza zalika min kauli sai dai kawai za a iya kiro haka daga faɗin sa ba ba mara ni bakta salti sai umarce ni ni ne wanka amma hadisin da muka biya mun ji inda aka ce sai na ali ya wanke abu talib ba mu ji ba sai ce mun ji dai inda aka ce shi ya je ya wanka annabi cewa yi je kaka wanke je kaka binne haka yake ko illa habba warihi haka ne je kaka binne shi amma bai ce je kaka wanke shi ba amma imamul bayaki shi da yazo sai ya bari akan cewa mutum da mutan uwansa da jiye ya mutu zai mutunci zai zai raka gawarsa kuma zai binne shi sannan ba zai masa sallah ba to shi ne ma da yake gaya mana fa inna al-iktisala shuri'a min jatlil mayyit saboda shi wanka an shar'anta ne wajen ni wanke mamaci shine dalilin mu wala min shira'a min dafnihi ba kiranta cewa an ka binne mamaki kai wanka ba a wajen yin wajen wanke shi ne idan kai kake yin wanka ba an ka binne shi ba kun ji inda ta samu kalma walam yastadil al-bayhaqi wa ghayruhu illa ala al-iftisad min ghasl al-mayyit imam al-bayhaqi da shi da wajen sa ba wanda abu da suka dogara da shi in ba wajen wato al-iftisad fa inna bayna al-iftisad shari'a min ghasl al-mayyit domin ana yin wanka ne da aka wanke mamaki da wannan suka dogara wani min kiramin da bini ba a shara'anta cewa in ka binne shi ka je kai wanka ba wala min tadilla bai wa kai illa na goge wa kad waqa inda abi ala min waji al akhar fi akhirih ya tabbata a wajen abu ya ala wata fuskar daban a karshen hadisin wa kana ali ne da ga salama yidan ibta sala an ce sai na ali idan dai wanke gawa sai wanka قلت سينة هذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم وأن قال الإمام أحمد جنات عبد الله يسوسك قاو سيدي ويستغرب من الحادث abun mamaki yastagrabu abun mamakin kuyan wannan abun ga Imam al-Hafiz Ibn Hajar kai ba kafila alaihi zalik ya haka wannan ya wannan matsalar ta kuyan mar la ce ma wa huwa qad azala bi li Ahmad kama ra'ayi musamman ma yadda ya jingina hadisin zuwa ga Imam Ahmad kuma inna qawluhu ya fadin sa na cewa wala min shira ali wala min shira ali istisal min dabni ba jara'an da yin wanka na bud dan an binne mawanci ba mali yace wannan magana da Imam wato malam yayi fihi nazar akwai duba a cikin ta li'anna li'anna liqa'ilin an yaqula domin shi ne magana kamata ya yi innal haditha zahirud dilala alama shuru'iyyati zalika cewa hadisin abin da yake nuna a fili to cewa yana shar'anta wa mutum cewa in yau mutum ga wanka to shi ma ya wanka wala ila bi ziyadatu allati waqa'at fi akhir alhadith qarin da yazo a ƙarshen hadisin ba ta kore haka qarin da yazo a ƙarshen hadisin baya kore cewa kai wa mutum wanka kai ma kai bala hada shay'un wa zaka shay'un akhar yace a'a wannan magana ce daban wannan ma magana ce daban maganar binne shi da maganar yin wanka duk daban ne sai ce ya na jumlatun mutarafa domin jumla ce sabuwa shi ne mutarafa la alaqata laha bima qabla ba ta da alaka da ta bayanta ani annahu la dalila fil hadith ina da ba wani dalili cikin hadisin bala za ke wani wa zaka ke wani akar wannan wani abu ne daban wancan ma wani abu ne daban la in sabata da ruwaya al'ati amma da yake mun yarda in ruwaya mai zuwa ta inganta fala manasa min at-taslimi bima tabaqa an al-hadith babu wata koba ba wani nafsi da zamu sallama in gari da abin da ya gabata ga Imam al-Hafiz Ibn Hajar fa kad qala aqiba kalami al-mazkur ya faɗa a ƙarshen maganar da cewa yana ambata cewa kullu sai ne cewa ka inda bin abi ke ba fi musannabi bi lafzi fa qultu ya ya tabbata a wajen Abu Ibn Abi Shayba a cikin musannaf ɗinsa da lafazin cewa fa kullu zai ce inna amaka shaykal kafira wannan babban naka da cijo wanda yake kafiri kadima da ba ma tarafi a wata ruwa cewa da cijo wannan babban naka ya rasu me kake gani za a yi mara tsari yake ara an takilahu wa tujan wa tujinnahu an gane ko ina ganin ka ka ne ka wanke shi sannan ka binne shi wa qad warada min wajhin akhar annahu ghasalahu ya zo ta wata fuskar daban cewa sai na aliye mai wanka rawu ibn sa'ad al-waqi kullu sai nace amma amma al-waqi ba matrukun duk wanda yake kan hadisi ya san waqi da ba ba a karban sa matruki ne fa matrukun muttahamun bil kadhib ana tuhumar da ƙarya duk inda aka ce kai da wani lokacin kuna hira da ɗaliban ilimi in wani ya ji a to wakili makareci kenan an fahimta da kyau ku wakili makareci balaki madali ziyarati saboda haka tunda makareci ne ba ƙarin sa bai da fa'ida rashin ƙarin sa ma bai da fa'ida wannan da ƙari wanda yake mai ƙarya ya zo ƙaro zance asalin zancen sa ba ƙarya ne za ka ƙara kuma min ba ji aula kenan madalin zancen sa ƙarya ne ballan da jarhi to sai ce wa ma ziyadatu ibnu abi shayba an taktilahu amma qali ibnu abi shayba cewa ka wanke ki bahiya munkaratun aidan ita ma munkara ce li annahu akhrajaha domin ya fitar da ita min tariqil ajla an sha'bi mursal kunji dalili to ya fitar da ita ne daga hanyar ajla da imamu sha'bi shi kuma mursal wa mursalun man fawqa sahabi sakal ko sai ce wa mursalun minhu sahabi amma ai man fawqa sahabi sakal ya ke ne abin da yasa suka gyara a gudun minu sahabiyu don baka san sahabi ba baya yi hadisi illa an an gane anna fulanan in dai sahabi ne a li anna sahabata kulluhum hudud gida da suka zo wanda suka yi akili a gurin da suka zo gyara wajen wannan manzuma sai ce wa min salim man fawqa sahabi da sakat wa kul garibun ma rawarawi sakat shine kuma dini to shine ma da yake cewa wa huwa risaluhu hadisi ne nasa mursal fa inna al-ajla fihi da'fun shi ajla da'ifi ne fa la hujjata fi ziyaratihi aidan ba hujja ga wajen karin da ya yau daidai nan gurin daidai nan gurin al-allama al-marhum Sheikh Jabir Mahmud Adam ya tsaya a maimaitawa da yake lokacin da yake maimaitawa a shekarar 2007 ya yi wannan karatun daga dafin wata wasu a zuwa daidai inda na tsaya yanzu a rana ta uku ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha bakwai to shi ne karatun da na ƙarshe a wasu man bin affan a daidai wannan gaba dubu biyu da bakwai an gane ko eh Allah ya ji kansa da gafara to daga nan kuma inda na tsaya din nan daidai nan sai Dr. Bashir ya karba Dr. Bashir Al-Furqan ya fara akan matsala ta 89 wala yubanu muslimun ma akajir sanan Dr. Bashir ya dora cewa ba abin ne kafiri tare da wato wala yubanu muslimun ma akajirin ba abin ne kafiri tare da musulmi tare da kafiri wala kafir ma muslim sannan ba abun ne musulmi tare da kafiri tare da musulmi a makabarta daya bali ni bani muslimu bi maqabir al muslimi bar wannan zance ana binne musulmi ne a makabartar musulmi wal kafiru bi maqabir al mushrikina kafiri ma akai makabartar mushrikai malaka la rawiya akai kabarin raka a gane ko yawa can tabbati ko saboda haka a kai na gaba da raka na dan wajen iyawar yawa an yi iyawar to sai ce kaga annaba ne da su sallallahu alaihi wasallam to kazalika kana al-amru ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce haka al'amarin yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mara ila asrina hada kuma abin yake towa zuwa zamanin mu wannan wa min al-adillati ala zalika abin da yake nuna haka kuwa shine hadithu bashiru ibn al-qasafiya hadithun bashir dan qasafiya eh bashir ibn al-qasafiya sunansa bashir bin ma'bad at-tadusi lokacin da ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam annabi ya ce ya sunanka yace suna suna na zahab sai zahab in ko zo turhudu sai annabi ya ce bal anta bashir shine sabai ke cewa bashiru rasulullah an gane ko ya kamata ku rike wannan dan za ku ga sunan sa da yawa ba sai ai sahabbai suke kiransa da bashiru rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na'am to jini yake cewa kare yake baina umayyi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ina tafiya tare da annabi alaihi salatu wa sallam akhidan bi yadihi yana rike da hannunsa an zalziya da ke ko a jinin bilkausai a tsari yace ya bin al-khasasiya ya kai ibn al-khasasiya ma asbata tawqihu ala al-layl an gane ko ma asbata tunqimu ala al-layl shine abin da ya kawo anan da ga kuma akwai lamba a kasa ku to ne ke lambar yawa inna ma kana lahu alayhi salatu wa salam hada li anna bakira radiyallahu anhu kana azhara shay'an wa to min tabaddu aka ce annabi alayhi salatu wa salam ya ga ya bar haka ne saboda ya ya kasance yana yawan kai kuka a tazajju shine yawan complain mutum ne mai yawan orafi bi sababi du'li an dari kauni saboda nisan da yi gaban danginsa kullum yana yawan cewa ya jiri ga gida kaza kaza kaza kaza wa qadira wa tabarani bil kabir wal awsat an bakir nafsuhu qala ya hadith annabi sallallahu alaihi wasallam na je gurin annabi tsira da amin Allah tabbata a gare shi wala hitu bil baqiya yace jira da shi a baqiya fakan yi to ya kulli na jira ta assalamu ala ala ali diyar min al mu'minina wa qada kisai shi ne addu'a da ake shiga makabarta min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la'iqun yace sai ta kalmina ya tinki fa qala sai ce ani aisha da baka ni ke kafarka taka ani aisha taka ko ni ke kada maka taka kafarka fa kun ya rasulullah qalat uzubati sai ce ya rasulullah gaurantaka ta sai tsawo abun nufi na dade ban sai gida ba an yi tafiya shi zai korafi yake to an daɗe wani yaushe za a koma ne ku yi tafiya da wajen ita tambaye ka yaushe za a koma gida baurantaka ta kai tsawo ina ta faɗa haka wani aito an dare kauni na daɗe wajen gidan gurin mutane na ba ba ka da shi ya bashir ya kai bashiru ala ta amadillah alladhi aqada bi nasiyatika min bayni rabi'a kin baka gode wa Allah ubangijin da ya rike makwarkwadarsa tsakanin kabilar rabi'a ba wa qaumun yarawna laula annahum in kaffat in kaffat in kaffat al-ardu biman 'alayha mutanen da kuma ya kuma da kai daga mutanen da suke jin ba dan su wanda da sai Allah ya kifar da kasar nan ba da suka ce abin nufi mutane ne wasu girman kansa ba za ka gode wa Allah da ya cire ka daga cikin wayannan mutanen masu girman kai ba kullu sai nace sun mara'atul haditha bil mu'jam ala da ake nufin wajen tonan ba ni biya kawo wato abubuwa to mu koma kan matsala sai ce ma su ba ka tunki mu ala lahi ya kawai gari kana fushi da wato da da da da hukuncin Allah kawai gari kana fushi da hukuncin Allah asbata tumaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kawaye gari kuna tafiya da annabi alaihi salatu wassalam kare sai ta asibu qala akhidan bi yadi sai wato ina tsammanin ya faɗi wannan ne yana rike da hannunsa fa kullu sai nace ya rasulullah annabi ne mai tambaya ya kawaye gari dangane da sha'anin Allah a kanka kamar haka bi abi anta wa ummi ko bi abi wa ummi ma asbatu an qumu ala allahi jan yace ban waye gari ina fushi da hukuncin Allah ko dai ba kullu khairin fa'ala bi bi Allah duk abin da Allah ya yi a kaina alheri shi ba kiwo rasulullahi ya faɗi wannan to saboda annabi ya san yawan korafin sa shi ne ba wannan tambayar ya ya fushi ka dangane da hukuncin Allah a kanka yace na waye gari ba na fushi da wato hukuncin Allah gaba ɗaya da ya zanta a kaina to sai yace fa ta ala quburin mushrikin sai je kaburburan mushrikai فقال زيدي لقد سبق هؤلاء بخير كثير وين da kake gani a cikin kaburburan nan alheri ne yawa ya riga yi wa fi riwayatin khairan kathiran alheri ne yawa talata maza sai da annabi ya faɗa ta uku tun ma ta ala quburil muslimin bayan nan sai ta kaburburan musulmai kuma fa qala zai ce laqad adraka haula'i khairan katira wayannan kuma sirrin shi alheri mai yawa su wayannan da cikin kaburburan makabartan musulmi sai dai faɗa sa uku fa baina hukma huwa yamshi yana cikin tafiya izhanat minhu nazara sai ga kawai ya kalli wani abu ya maida idan sa kan wani abu fa idza huwa bi rajulin yamshi baina al-qubur alayhi na'alan kawai sai suka hango wanda annabi ya tsara ido a ce wani ne yake ta tsallaka kaburbura da takalmar sa dandan domin annabi ya buga ma da dandan takalmin da ake daurewa da baya shine dandan ko yawa to yana tafiya sai kawai an suka ga annabi ya tsara ma ido fa kana sai ce ya sahibat tabdiya kaini ya kai mai wannan takalma wanda kami ne na in kaga mutum ya sa to ko shakka babu mai da akwai ne domin takalmi ne da ake je mai fatar sa sai mutum yana da kuɗi zai iya siya kun fahimta da jago shine wannan activity ya kai ne dai ka ba za mu ce silibas ba domin silibas kowa zai ta wani takalmi ne sandal na fata wanda ake jere bayan sa sosai wai hak dakata dakata an ki sauti ya kai ka shirye takalman nan daga naka kayar ba nazara sai ya duba falan ma araba rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji an yi magana da ya ga cewa annabi ne ya bada umarnin kana ana alaihi barama bihi wa yace dai takalman ya wurgi din shi za ku ga har yanzu akwai wanda suke da wannan fahimta in dai an ji ga makabarta ce da takalman wasu kuma ba su fahimci wannan ba mun faɗa a baya sun fahimci cewa wai an ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya cire ne wai saboda takalmin na na na na alfarma ne an bari da tsadar ta sai yawa shi za masu cewa kuma za a shiga makamanta da takalmin suka ce da hadisi na annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa kuma mun biya da ku kuma ko ban biya ba za mu biya cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce mutum in an binne shi a kabarinsa yana jin karar takalman mutane za a fa'a zaure da shi a bare mai tambaya a gaba a sa takalmi za a shigar za a ji karar takalma to shi sa ni abin da na fi fahimta a wannan shi ne kuma da yadda malamai suka dora ma kai shi ne idan ka fahimci cewa kar ka shiga da takalmi a kyala mutum duk da cewa rashin shiga da takalmi ka kaucewa mai sabani dubi amma shiga da takalmi wanda ya bayyana da dalili sannan suka ce idan makamanta mai bola sai da kayoyi ko shakka babu ka shiga da takalman ko da kana da wancan fahimtar cewa ba za a shiga da takalman ba bola da kayoyi to ka shiga da takalmin ka a ga mutum ya fahimci wannan karatu har yanzu ka je makabartar dan dolo in dai ɗaliban ilimi ya haɗu za ka ga bambanci har a manyan malaman garin nan ko wanda in ya shigo cire takalman sai yake rike a hannu sai na kaba muku tura ba wanda za ka kaza akwai dalili saboda suna ganin cewa kawai wannan ba iya takalmin a'a kawai takalmi annabi ya cire su kuma ba cewa za a shiga da takalmi saboda suna ganin ba ga wancan hadisin ingantacce ne cewa mamaci na jin ƙarar takalman mutane ake fara tambayar sa ba da kima an fahimta da kyau ko yawwa kun kuma so kake kai sunnar dindin sai ka gwada wajen da baka taba yi ba sai ka rike takalman ka wajen ranka ta shiga amma kai tabbatar makabartar ba kwalabi yawa dan kun ga matsalolin mutanen mu yanzu har bola ake gawa makabarta ko ba ga bane ba bola alaka iya zamu kake umumi malam nura tunda wanda aka samu ba su gadi ba za su bari ba ka gane ko ko sai dai kace ko ba bola to zaki ban zafa da damunan ne yanzu da shi wuce wucewa da masu kaya misali kawai da wannan mutum ya fahimta amfanin karatu shine ya ƙara wayan ma da kai to an kaga wani yayi kaza to akwai dalili wani ma da yayi kaza da dalili shikenan in matsala ta dawo in za a yi tarjihin ko wani abu ne daban amma da hadisan sun yi kanta kowane shine hikima na'am ai ai saboda wannan ta ai ba tsallaka inna Allah ka bari cewa zai je tsallaka kaburbura cewa kire ta kalman nan wato kire ta kalman ji ci gaba da tsallaka kenan to ba tsallakawa ba ne ka fahimta a yanzu za ka wuce wasu wurare a sai ka tsake ta da kabarin da ba ka fahimta da jego ta kalman ai annabi ta kalman kai tsaye tsinkara to a cire wayannan ba kaga da ya ce wurgar da su ya ba farmadiha ko bihi ba sai wurgi ne saboda haka takalman ake magana a kai su ba ba da zan gani duk da suka zo akan takalmin su shi ne ya janyo ai wasu wasu ba sa shiga da takalmi kamar yadda na faɗa ba sa shiga da takalmi har yanzu makabarta da an je za su cire abin su za a leda ko ne kudin da yake sa a nan har manyan malamai wanda suna da kan suna kan wannan fahimtar na'am alaikum akwai wanda suke ganin wanda suke ganin lil karaha ne shi da wanda suka ce da a saka ka gane ko wanda suke ganin kuma na yi da harimin ne su ne ba sa shiga da takalmi kwata kwata shi ne amfanin karatun da nake faɗa sai akwai masu wancan fahimtar akwai masu wannan in ka fahimta zai ka zauna lafiya kuma an gane أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم والسياق له من ومن طريقة البيهقي والطيالسي وأحمد والزيادات له والطبراني قال قال سنة إمام أحمد da shi da imamu tabarani wa tsaniyatu lil bayhaqi da biyu kuma da bayhaqi wa laysa fil mustadrak amma ba baya cikin mustadrak na imamu al-hakim wa rawa dahawi imamu dahawi shi ma ya mai dahawiya da mushkilu da asar min cewa kisatu rajul sahibu simtiya dai sun kawo kisar bawa Allah nan hadisin sahibu simtiya dai ne wace cewa ma abokin takalma je mammu wa qala al-hakim sahihu al-isnad wa faqa al-dhahabi wa qarra al-hadith bil fati babu al-hadith ya tabbatar da shi a cikin fatawar bari wa rawayi ibn majah an abdullah bin uthman wa huwa al-basri sahibu shu'ba annahu qala hadithun jayyid ونقل ابن القيم في تهذيب السنن فانه مسلم عن الامام احمد انه قال اسناده جيد وقال النووي في المجموع اسناده حسن واعتد به ابن حزم على انه لا يلبن مسلم مع مشرك ba abin ne musulmi tare da mushriki a makabarta daya in kun samu labari an kai muku an ne makabarta za a je a kwakule shi a kai shi kawarin rana dan a je a rufe shi yawa wa fi makanin akan tajribi ala tahrim al-masi bin al-qadi ko sun yi hujja da shi akan cewa haramun ne a yi tafiya da takalmi a cikin bainal kubur tsakankanin kaburbura kaji da an zo tsakan kaji magana da da muke magana ba bawo cewa ba a'a in za ka tsatsaye shi da kaburburan to jire takalman ka kamata ya ci bi ta'liq ala al-mas'ala dan gaba za mu zo mu ƙara maimaita wannan matsalar a matsala ta 126 matsala ce ta sayin daidai wa sunnatu adabun fil maqbari sunna kuma shine abun ne mutum a makabarta ba wai a gida ba li annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadbaru al mauta fi maqbarati al baqiya annabi alaihi wasallam ya kasance yana binne mamata a makabartar baqiya kama tawatarat al akhbaru bi zalik kamar yadda hadisai suka zo suka samu tawaturi a ga haka a wani irin tawaturi ne wannan at tawaturul ma'nawi kun gane tawafiri iri iri ne akwai a tawafirul ma'anawi wannan na ma'ana ne domin an gaya mana a waje da annabi ya binne wata mata sai aka ce an kai ta bakiya aka binne wani mutum aka ce an kai ta bakiya aka kun fahimta wannan bayanin cewa an binne suwa da sahabbai sahabbai ibn abdul muttalib suwa da abaki a shine tawafirul ma'anawi wato fadin cewa baki a ya ma yawa a ma'ana da yawa mun karanta hadisi to shine tawafirul ma'anawi wata kaddama ba zuwa fi munasabatin shatta wasu daga cikin zagin su sun gabata a wasu munasabobi daban-daban a karabuwa hadisu ibn khasasiya to hadisi ibn khasasiya na bashiru rasulullah ya nuna mana haka allazi suktu fil mas'alati sabiqa wanda na koro shi a mas'alar da ta gabata walam yunkala na hadi min al-talabi ba taba samu daga wani daga cikin magabata ba annahu bi fi ghairi al-maqbara cewa an binne shi a ba makabarta ba duk makabata kowa makabarta a kai illa ma ta wata ra'ayar annan nabi sallallahu alaihi wasallam dubina fi hujratihi banda abin da ya tabbata aka samu tawafiri cewa an binne annabi a dakin sa wa zalika min khususiyati alaihi salatu wasallam wannan kuma khususiyar annabi ne za sai bi kama dalla alaihi hadithu aisha radiyallahu anha qalat kamar da hadisin na Aisha ya tabbatar mana da cewa lamma qubida rasulullah lokacin da aka karɓi ran annabi alaihi salatu wasallam ikhtalafu fi dabri ya kai sahabani wajen bune kamar da Imam Malik ya kawo a cikin cikin wata wasu abubuwa da suka faru bayan annabi ya bar duniya kaga ba abin da yake ba sai talata ko ya bar duniya ran litinin sai talata saboda abubuwan da suka faru kamar yadda kuka ji hankali ya tashi ko hankali ya daga ana ta kai komo na'am to saboda haka sai ya zanto a daidai lokacin an yi sabani na inda za a binne shi da yi masa wanka abubuwa uku imamu malik ya ka cikin wata na wata ni ɗin cewa a wannan lokacin kaga yawa wajen yi masa wanka cewa za a tuɓe kayansa ne ko a yi ma wanka a haka duk sai bacci ya zo ya dindige su gaba ɗaya sai suka ji wata murya cewa ku yi masa wanka a haka to annabi alaihi salatu wasalam da tibabun sa aka wanke na faɗi mutanen da suka wanke shi a yi kibatin mina tare na san nace a faɗa yanzu dilikon duk kun goge su za dai a iya tuno su wata kila ce fadul bin abbas a tuno shi cewa bari in yi na cikin makarantar da yau wanda suke wa annabi wanka ali bin abi talib fadul bin abbas to na ba da azamin zuwa sati mai zuwa suwa suka yi wa annabi wanka abin ciko mana yana da kyau ka rike a duk abin da ya shafa annabi mu daina wasa da shi ne kauna an fahimta da kyau ku yawwa to sai yake cewa kaga annabi alaihi salatu wassalam da ma ku bizo rasul islamu fi dabni ba kana abu bakar sai na bakar yake sami kin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai almana jidu na ji wani abu abu annabi daga annabi alaihi salatu wassalam wani abu daga gare shi ban manta ba kada yace ma kabi ma annabi ya ce ma qawaza Allahu nabiyyan illa bil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi Allah bai taba kar bai taba karban ran wani annabi ba face sai a gurin da yake so abun ne wannan shine hadisi na farko da yana waka da ya fara bayarwa bayan annabi ya bar duniya an bayyana da kyau ko annabi ana binne shi ne duk annabawa duk inda mutum annabi ya rasu ana ake binne shi a ina annabi ya rasu a ɗakin nana Aisha ya mubki zila ta fi kabra muhammadin ko bal baitu baiti wal makanu makani mun yi wannan abiyatin da guwai ko a mun fassara ai cewa kai makiyi na kada ka je kabarin annaba ne da injina na ija a kamar yadda yake mata baitin sai ce domin wato ɗakin da annabi yake kwance ɗaki na ne gurin da yake kwance guri na ne kagan ba ka kanta to in ka je gurin da annabi yake har a yanzu a rauda ɗakin na na yi jari a nan zai na abubakar yake a nan zai na umar yake fa dafa nuhu fi mawdi'a jiraji aka binne annabi alaihi salatu wasalam a gurin da shimfidar da take sallallahu alaihi wasallam a karar da wasu yin wa kala hadisin garibun hadisi ne gari ko wa kul garibun ma rawa rawin kuka ce sai na umar hadisin na wani abalin bin da karatun mu na gidan toba cewa hadisi ne garibi domin ta hanyar mutum daya alkama ne ruwaya shi kadai daga sayyidina Umar shi kuma Muhammad bin Ibrahim Taimi ya ruwaya da gurin alkama shi kadai sannan Sa'id bin Yahya al-Ansari shi kuma aka samu wasu da yawa suka yi ruwaya da gurin sa an fahimta da kyau ko yawa saboda kaga hadisi ne garibi kuma ingantacce karewa ma yana bukari da muslim saboda haka ba hadisi garibi ba ko ba da kaji an ce garibi ka dauka ba indi wani a yawa to sai ce hadithul garibun wa abdurrahman bin abi bakr al-mulaiki yudha'abu min qibali hibbi shi kuma abdurrahman ibn abi bakr al-mulaiki ana rauna shi saboda wato raunin hadda kullu sai yace lakin lahu hadithun sabitun bima lahu min al-turqi wa shawahid to sai dai ba hadisi ne ingantacce saboda wato hanyoyin da ya zo da su daban-daban da kuma shawahid ina so a bambance mu me bambancin a shawahid da al-turq me bambancin a shawahid da alwan ilmi a shawahid da al-turq shi ma a zamin in a ce turuk da san kai ne kun gano cewa hadisin ya zo ta hanya daban-daban wannan yana da rauni wannan ma da rauni wannan da to sai suka haɗu masu raunin da yawa kuma hanyoyi daban-daban sai a ce to ya inganta sun haɗu sun yi ƙarfi guri ɗaya domin jawahi shi kuma na ba ku abin zaɓe kaga ɗayar za ku nemi akhrajahu ibnu majah wa ibnu sa'ad wa ibnu abi bin kamil min tariqi ibnu abbas an abi bakr wa ibnu sa'ad wa ahmad rakam min tariqain munqati'ain an abi bakr wa rawahu malik wa an ibnu sa'ad balagan shine balagan din aka ce duk hadisan da aka ce imamu malik ya kawo su balagan yayi bulagin su gaba ɗaya an zama musu mazauni a cikin wata وراوي ابن سعد بسند سعيد عن ابي بكر مختصرا موقوفا وهو حكم المرفوع وكذلك رواه الترمذي في الشمائل في قصه وفاته صلى الله عليه وسلم امام الترمذي ما يا كاوا cikin jawahir muhammadiyya an gane ko yawa a kissar barin annabi duniya وقال الحافظ إمام الحافظ ابن حجر يأتي إسناده زين لكنه موقوف والذي قبله أكثره في المقصود wanda yake kafinsa ya fi fitowa fili ya fi kawo manufar fili wa idza hum min dabnu fi baiti ala al-iqtisas lam yab'ud nahyu ghairi an zalik idan aka dauki bin da annabi alaihi salatu wasalam a cikin wato gidansa cewa kutufiya ce lam yab'ud nahyu nahyu ghairuhu an zalik baya ne sanda hana waninsa dangane da haka cewa abin ne shi a cikin gidaje kuma بل هو متجون أبو فسكن توانيتي لأن الاستمرار دبني في البيوت ربما سيرها مقادر domin in aka gyara kowa aka ce gummi ga wasu a cikin gida to kowa zai mai da gidansa makabarta fa tafiru salatu fiha makruha binne kuma gawa a cikin gida zai sa gidan ke zama yin sallah gidan makaruni me yasa wa qad tambala al-bukhari al-karahatu min qawli imam al-bukhari ya fito da karahiyar ne zawar fadin da annabi yace ij'alu fi buyutikum min salatikum ku rika sanya sallolin ku a cikin gidajen ku la tattakhizuha qubura kar ku mai da gidajen ku makabarta in kowa zai rika binne gawa a gida to ya zama makabarta kenan aure da fi babi karahiyati salati fil maqabir ya kawo hadisin karkashin babin da yake magana akan karancin yin sallah a makabarta min hadisi ibn umar fa qala al hadith abi yati wa lafz hadith abi hurayra inda muslim asrahu min hadith al bab lafz abi hurayra ta ruwaya imam muslim ya fi fitowa karara a wannan babu wa huwa qawluhu cewa la taj'alu buyutakum maqabira cewa kada ku mai da gidajen ku makabarta fa inna zahirahu yaktabi an-nahy 'an ad-dafni fil buyut zahirin hadisin yana nuna cewa haramun ne ka binne gawa a gida mutlakan da kiba kai saboda haka duk wanda aka yi man mutuwa a dau gawar a kai ta makabarta wannan shine daidai ko da an samu wasu suna yi to ba shine abin da yake dace da sunna ba abin da ya dace da sunna shine a kai gawa makabarta wannan shine daidai an fahimta da kyau ko yawa to za mu zo mu ji wa yastatna min ma sabaqa shuhada fil ma'araka zai zo ya ware ma waɗansu cewa banda shahidai da aka kake a filin daga anan za mu daya abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am eh to ai shine abin da ake faɗa an kaji an ce hadithun mawqufun bi hukmin marfu' shine an an same shi da wata hanyar cewa ya zo daga annabi alaihi salatu wassalam na fahimta da kyau ku domin wa ma zabta hu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa wa ma za mawqufun zikin ai shi mawqufi wanda ya sahabi ne kawai ya faɗa to sahabi abdullahi dan umar ya faɗa bai ce annabi ya faɗa ba amma sai aka samu cewa abdullahi dan zubair kuma ya ce annabi ya ce ko kuma bai kuma da marfu'un ba ka iya hanyar cewa ya zamto la majala lil ijtihadi fi sahabi ya zo ya faɗa abin da bai ce annabi ya faɗa ba amma abin da ba zai yi ya yi da hari a kai ba kamar matsalar kiyama wani abu da zai faru da mutum ranar alkiyama a wannan ba tunani wanda yake za a faɗi ka gane wannan ma ya kamata ka rike na biyu ya fi fitowa karara cewa ya kawo abin da ba idi da hari ya ba kamar matsalar alkiyama abin da ya shafi kabari sahabi baya da tunaninsa baya faɗa sai dai annabi ne ya gaya ba to shine sai a ce wa qawmun bi hukmul marfu' ka gane yawa wallahu alam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji ɗansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka ta mu cika da kyau da imani masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana malamanmu da da wato ƴan uwanmu gaba ɗaya Allah mu da kwatin sarki ka saka musu da alkhairi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa shi Allah ka ba mu shugabanni na gari zaɓe da yake kin karo mu Allah kada ka ba mu da zaɓin kawo kan Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa talauci da kuntun rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu matasan ma Allah ka dora su akan hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan mu da suka dogara da fai network suka ƙi yin sana'a Allah ka gudanar da su ka nuna hamu da hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih aimatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين Thank you.